ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yanzu da muke magana safiyar ranar asabar ce da ta daidai da 27 ga watan jumadal ula hijira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1432 daidai da 30 ga watan april shekara ta 2011 wannan shine kasar na 39 daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin fiqh sira wallafar professor zaid abdulkarim zaid allah maɗaukakin sarki ya saka mishi da alkhairi idan jama'ar musulmi ba su manta ba har yanzu muna magana dangane da fiqh da'awa as-sirriya wani irin ilimi ne muke ɗauka daga matakin farko na da'awar addinin musulunci da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fara yi a sirrance ya samu wani ya samu wance ya haɗu da su wani ya tattauna da su har su fahimci addinin musulunci su karɓa me yasa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya fara da'awar shi da wannan salo mun ji a karatun baya to waɗanne irin darussa ne ake ɗiba dangane da irin wannan salo na ainihin da'awa malam ne bayani dangane da haƙiƙanin al'amari na daga cikin matsalar da mai da'awa zai samu shine gaggawar samun sakamako to gaggawar samun sakamako kuma ita za ta kai gaggawar bayyana da'awa a lokacin da bai dace a bayyana ba idan lokacin da ya dace a bayyana ne ka bayyana babu matsala amma lokacin bai dace ka bayyana ba idan ka bayyana saboda gaggawa to wannan sai ya haifar maka da matsala ta kuma ainihin wato mutane ba za su amshi da'awar ba ina fata an gane na haka sai mala ya ce wa minan nasi man yata'ajjalu istikhraj hadhihi al-jamra mala ya mana wani misali da ainihin garwashi yace kamar garwashi ne kace sai za ka yi amfani da shi amma garwashin ya daɗe yadda toka ta lullube shi idan ka zaƙo saboda gaggawar kana son ainihin rushin ya fito sai ka ɗauki dutse ko guduma sai ka daki wannan garwashi kaga zai yi tartsatsi har ya zo ya ƙona ka kafin ka amfana ya cutar da kai ruwa ma ya cutar da wani amma in ka bi a hankali kana share wannan toka a hankali kana share wannan toka har za ka kai da garwashin ya amfanar da kai ba tare da ka cutu ba kun fahimta sai malam yace sai dai kuma daga cikin mutane akwai waɗanda ke gaggawa wajen fitar da wannan garwashin don haka fayan faku bi sur'atin sirramat sai ya ta bisa cikin sauri da gaggawa a cikin wannan toka ya ta hira tokar da gaggawa madadin ya ta yashe ta a hankali a hankali sai ta fayaru ala wajen ne baqayar ramad don haka sai ya zama burbushi na wannan ainihin toka wadda ke haɗu da garwashi sai ta rinka tartatsi a fuskar shi wa ya tanasarul jamar sannan kuma sai wannan ainihin wato garwashi ya rinka tartatsi allazi yumkinu listifadatu min wanda yake zai yi a iya amfani da shi da an bi a hankali amma da aka gaggawa fa madadin a amfana da shi sai kuma ya dawo ya tartatsi ya cutar wa haka ba sha'anu da'awa ila Allah man yata'ajjalu yadurru akthar mimma yanfa' hakanan al'amarin kira zuwa ga Allah wanda yake gaggawa zai cutar fiye da amfanar wadda zai kaga nan ba a cewa bai amfanar ba don wannan na daga cikin shubhar matasa sai ce to amma ai abin da da muka ya amfanar eh to amma a duba da cutar wadda amfanar wani wanne yurin jaya cutarwar don haka sai zama babu fa'ida kenan ko an gano wa man yata'anna wa yasbir wanda ko ya bi sannu-sannu ya haƙuri wa ya amali ala izalatin rai ya yi aiki domin bisar da tsatsa anil qulubi wadda ke zukatan mutane allazi huwa karramad wanda wannan tsatsa da ke kewaye da zukatan mutane tana matsayin kamar toka ce ga garwashin can hatta yasula ila jubu ila jabwatil qalb in da a hankali yana ta kankare wannan tsatsa har sai da ya kai da gindi ko kuma tushen wannan zuciya sai ka ga liharrika ko na hawa hazan no sai ka ga ya motsa wannan zuciya daidai da wannan haske wa yastabi'u bihi sai wannan zuciya sai ta haskaku da wannan hasken wa yaqbalu alaihi sai ta haqqaqu lidda'iya sai kaga wannan zuciya ta fuskanto zuwa ga wannan haske sai ta haqqaqu lidda'iyati muradahu abinda lidda'i muradahu sai kaga abinda mai da'awa yake nufi ya tabbata gare shi na manufar shi بسبب أنه لم يتعجل النتائج saboda bai gaggautu dangane da fitar da sakamako ba ko kun fahimta ina son ku fahimta jama'a shirka zina shan giya cin dukiya haram ta'addanci ta hanyar kashe mutane da ɓarnata dukiyoyinsu da abin da ke da alaƙa da waɗannan al'amuran gaba ɗaya tsatsa ce wadda ta rufe zukatan mai yi to idan har kana son ka gusar da wannan tsatsa a hankali ne za ka rinka kankarar wannan tsatsa ta hanyar bin matakai magana mai laushi fuskanta kyakkyawa zaunar da mutum a yanayin da ya dace da gabatar mishi da misalai da za su gamsar da shi da gabatar mai da sura kyakkyawa ta hali na gari da mummunar sura na halayen banza a wannan halin kana ta kankare tsatsar kenan kana ta kankare tsatsar kenan kai kuma kana tura haskenka kana kankarewa kana tura haskenka a daidai lokacin da za a kai ga kan zuciyar ka gama kankare tsatsar sai hasken da za ka haska wa zuciyar sai ya amfana ina fata an gane sai malam yake cewa a nan ne sai ka ga mai wa'azi ya samu kyakkyawar manufar da yake so ya samu saboda bai yi gaggawa ba وقصة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في عدم تعجله حينما كان يرى الناس يطوفون على قبر زيد بن الخطاب رضي الله عنه قرب مدينة الرياض يكتفي بالقول الله خير من زيد وذلك في بداية دعوته رحمه الله تعالى وهذا من فقهه في الدعوة رحمه الله رحمة واسعة malam ya ce tarihin babban malami limamin musulunci muhammadu dan abdulwahab allah ya ji ƙanshi game da rashin gaggawa da ya yi dangane da isar da ainihin da'awa a lokacin da a garinsu raimala ya ga ainihin mutane a kusa da riyab kabarin wani sahabi mai suna zaid ibn al-khattab yana nan dab da za a shiga garin riyab sai ga mutane suna kewaye kabarin suna dawafi kamar yadda suke ainihin dawafi da ka'aba yanzu ya ce musu wannan shirka ba ce in ya sai ya tsaya sai ya ce Allahu khairun min zaid Allah ya fi alheri fiye da zaid kaga uslubi kyakkyawa kalma mai laushi a nan wannan uslubin da wannan kalmar ita ce ta dace a wannan lokacin na fata an gane amma fa ya san ayan nan da ta zo Allah yake cewa wa qulil haqq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur wannan abin da suke kafirci ne shirka ce kuma gaskiya ne ce kafirci ne shirka ce kuma ga aya tana goyon bayan haka amma sai jinkirtar da faɗin abin da yake gani a lokacin shi ya dace ga abin da ya fi shi dacewa sai ya gabatar da shi kuma da yake cewa kissa shi malam muhammad na abdulwahab fi adami ta'ajjulihi wajen rashin gaggawar shi hina ma kana yaran nasa a lokacin da yake ganin mutane ya na ala qabri zaid ibn al-khattab mutane suna tawafi suna kewaye kabarin zaid dan khattab radiyallahu anhu Allah ya kara mishi yarda qurba madinatir riyab a kusa da birnin riyab yaktashi bil qawli sai dai yana takaituwa da cewa Allahu khairun min zaid Allah ya fi zaidu alkhairi wa zalika fi bidayati da'awatihi wannan ya faru ne a farkon da'awar shi rahimahullahu ta'ala Allah madaukakin sarki ya jikan shi wa hadha min fiqhihi fi da'awa wannan na daga cikin ilimin shi da fahimtar da'awa rahimahullahu rahmatan wasi'a Allah ya jikan shi gafara wadda take mai fadi ga ta nan ainihin mala ya kawo cikakken bayanin inda ya samu waɗannan tarihi jikan shi mai suna abdulrahman dan hassan dan muhammad dan abdulwahab da littafin fatihul majid shi ya ba da labarin wannan al'amari amma ba a littafin fatihul majid ba a cikin wasu littattafai waɗanda shi malamin ya rubuta wanda daga ciki akwai ainihin aslu dinin islami wa qa'idatihi na fata an gane wannan me ake so a nuna maka kaji da haka ya fara da'awar amma kun ga saboda sharri na 'yan bid'a da sharri na kafirai ba a taɓa ba da labari a bakin kafirai da 'yan bid'a ba su taɓa ba da labarin haka ya fara da'awar ba sai yaya ne al'amarin ya kasance a matakin farko a lokacin da da'awar shi ta ƙarfi ya samu ɗalibai ya samu mabiya a inda za su iya zuwa su je su tunkuɗe duk wani gini da aka yi akan kabari a inda za su iya zuwa sun kafa gwamnati a lokacin gwamnati ta kafu ƙauye kaza sun yi rudda an yi musu wa'azi an yi an yi su dawo su musulunta suka yi yasa aka ja kai farmaki aka tara ƙauyen gaba ɗaya aka kashe balagaggun garin aka kwashe mata da 'ya'yansu a matsayin bayi wannan ne makiya suka ba da labari amma ba su ba da labarin yaya ya fara da uslubi na wa'azi ya ya fara da uslubi na tausasawa da kiran jama'a da nuna musu kaza duk ba ba da labarin wannan ba kai ma ahli sunna in kai wa kanka jafa'i baka je ka karanta tarihin waɗannan a immatu da'awa a wurin ƴaƴansu da jikokinsu da almajiransu da suka rubuta ba ka je ka karanta daga wurin makiya to wallahi tallahi haka za ka zo kana cewa ahli sunna ne kai amma sai ka wayi gari kana tsoron ka bayyana kai ahli sunna ne saboda tsoron challenges domin ba za ka iya withstanding ba ba za ka iya jure su ba za ka iya amsa su ba misali yanzu kai dan izala ne amma baka san tarihin ya izala ta fara ba yadda na biyo labarin nan da tarihin nan ka je kaset din baya na wannan karatun ka sai da mu kawo yaya ne aka fara da'awar ta izala har aka zo lokacin da ba a hau duro a ce wanda ya kaza zama kafiri wanda yake da zama mushriki kai yanzu wannan wa'azin ne yan bid'a da kafirai da zindiƙai da orientalist suke ɗaukowa suna cewa haka ake wa'azi a zuwa samu mutane kawai a ce sun kafirta a zuwa ce kawai mutane mushrikai to sai ka ga kai kana nan ɗan izala ne ka karanta tarihin izala ba ka karanta tarihin da'awar ba sai ka zo kana ɓoye kanka baka iya bayyana kanka kai ɗan izala ne saboda ka san cece ku can da za a yi maka ba za ka iya jure su ba kalubale da za a jeho maka ba za ka iya ansawa ba amma in ka san cewa za ka iya ansa kalubalen da za a yi maka game da kai dan halal ne ko ba dan halal ba ne duk inda aka je za ka ce ni wane ne dan wane don duk wanda ya ce maka shege za ka iya gabatar da dalilan da za su tabbatar da aure aka yi aka haife ka amma ba ka da wannan masaniyar ba ka san babanka ba baka san garin da aka daura auren uwarka ba baka san limaman ba baka san zauren ba baka san kaza baka san kaza baka san kaza ba kawai ka tashi kai kai da mahaifiyarka ta ki gaya maka baka iya zuwa ka je ka ce kai wane ne dan wane sai a ce a gidan ina kawo shaida su ya dangin ubanka daga ina babanka ya fito ina limaman a wannan gari aka daura auren kuna fahimta wannan misalin jama'a sai da haka abin da muke so da ku ku fahimta shine dukkanin wanda ya yarda da da'awar Muhammad ibn Abdulwahab irina da makamantana a ko'ina aka je za mu buga kirji mu karanta waƙan malam mulla Umar a inda yake cewa ne ibn Imran in kana tabi'u Ahmadin mutawahhiba fa ana al-muqirr bi annani wahhabi alfi sharika 'an al-ilahi falaysa li rabbun siwa al-mutafarrid al-wahhabi in dai mabiyin annabi Muhammad shine ba wahabi to ni ba wahabi ne kuma na yadda ina kora shirka dan haka jama'a ko misqala zarratin ba mu yadda a cikin da'awar Muhammad bin Abdulwahab Muhammad bin Abdulwahab yayi mujazafa ba ba mu yadda ba mujazafa shine ya dubi halal ya ce mata haram ya dubi shirka ya dubi abin da yake haramun ne ya ce mishi shirka ya dubi abin da yake makaruhi ya ce mishi haram ba mu yarda da wannan ba kamar yadda ko kaɗan a najeriya nan mu ahli sunna ba za mu yarda ko kaɗan cewa a cikin da'awa abubakar gumi akwai mujazafa ba akwai wauta da ganganci da ƙetare haddi a'a matakai ne matakai ne matakai ne to amma in makiya suka so sai su datse matakai na farko da na biyu sai su tafi na uku haka suka yi dan fodiyo kaf tarihin dan fodiyo a wurin makiya 1804 ne a lokacin da ya declaring jihadi kafin 1804 fa babu tarihin dan hodiyo a wurinsu gayar abin da ke wurinsu wani da fulatani ne shanu suka kare mushi ya samu zautuwa ta talauci sai ya tashi ya haɗa kai da dangin shi fulani suka bubbuge hausawa a ƙasar hausa suka kwace mulki sai suka naɗa kansu iya abin da ke wurin tarihinsu kenan kuma haka ake karantar da kai a sakandare haka za a karantar da kai a jami'a haka za a karantar da kai a ko'ina yaushe wannan bubbugewa shine 1804 amma a 1804 ɗan sojo ya wuce shekara na ya wuce shekara hamsin a duniya to a shekara tun da aka haife shi har zuwa shekara hamsin da yake yi tura ba su san wannan ba ba san da yake a wannan lokacin ba ba san wurin waye karatu ba ya yake wa'azi ya yake da'awa yaya kaza yaya tsarin makarantar shi duk turawa ba su da wannan saboda mai wannan in an kawo zai bayyana matakai da haka kawai sai suka to suka ce 1804 1804 din nan da 'ya'yan shi suka tashi da jikokin shi suka ƙin karatu su ne waɗannan sarakunan gargajiya da suka tashi sai da aka zo 2004 sai suka ce yau shekara 200 kenan cif da kakanmu ya tashi ya kaddamar da jihadi menene jihadin shine ya tashi ya yaƙi mutane ƙasar hausa ya bubbuge su ya naɗa 'yan uwan shi fulani shi kenan don haka sai suka to tun da babu yakin a yanzu yanzu su bari su hau doki su yi sukuwa su yi kaza su yi kaza su yi kaza su yi kaza rashin sanin tarihi ne don haka by a centenary that took place there 2004 was a disgrace to the family of Danfodio. Wannan tsallan kwaɗo da suka rinka a kan dawakai cin mutunci ne da zubar da darajar gidan. Bai kamata su an shi haka ba. Shi yasa a lokacin na ga wajibi ne a kaina ni da makamantana mu tashi mu bayyana true kala na da'awar Danfodio. Shi ne na kawo tarihin shigowar su ɗan rediyo ma tukuna ƙasar hausa daga ina ma suke waye ma shugaban tafiya me ya kawo su ƙasar yunwa ce ta kawo su koko da'awa ta kawo su ba yunwa ba ce malamai ne ɗan kasuwa ne masu kuɗi ne duk cikin karabkar babu wanda yake da shanu ƙasa da ɗari biyar a cikin tafiya dukansu da suka shigo ƙasar nan a lokacin ba talaka ba wanda yunwa ta kawo shi ba wanda ya taho da nufin ya zo neman wuri mai ciyawa da'awa ce ta kawo su shugaban tafiya sunan shi Musa Jakolo me ya faru duk sai aka yanke wannan tarihin sai aka to 1804 dole ne dukkan mai da'awa ya san asalin ina ne da'awar su ta samu asali waɗannan bayanan gaba ɗaya su kuje ku ɗauki Dr. Ali Abubakar a cikin littafin shi thesis ɗin shi da ya ainihin wato da yake tarihin lughar arabiya da wane ne wane ne wane ne sai da ya bi eh alharakatul arabiya ko harakatul lughatul arabiya ma'ana duk abin da kake bukata sai da bawan Allah na ya ta ce sannan infaqul so wannan da hannunsa suka rubuta Muhammadu Bello ya zauna ya rubuta to aibi ne a yanzu da ya zama mafi yawancin 'yan izalan yanzu ba su san tarihin izala ba ta kwanan nan da yau shekara talatin ne da fara ta mafi yawanci ba su sani ba mafi yawanci don akwai wani kasar da wani su ya samu akan haka jinjina mun yake ya ce wallahi yan jos ne masu ya ce sun je sun kai kasar ɗin ga malaman su ka ba wanda ma ya san wannan tarihin to ba su san wannan tarihin ba ya za su iya withstanding ɗin cece ku ce da ake musu ya za su iya amsa challenges kalubale da za a jefa maka yanzu kai ɗan jam'iyya kaza ne baka san yadda aka yi jam'iyyar ta ci mulki ba duk inda ka je cikin jama'a mai za ka yi boye kanka za ka rinka yi nan ce ka za ka Allah ne ya taimake mu kaga shi mulki na Allah ne a dama kowa ma na Allah ne tsayawar kama nan da kake magana ma ta Allah ce har yanzu baka bada ansa ba amma me yasa saboda an ce ka kawo statistical data ya kuka ko kai ga mulkin baka da bayani ko kun fahimta jama'a saboda haka ka dubi irin wannan scenario zai faru a kiyama saboda ka je yana cewa ha'u muqra'u kitabiya wani kuma yana cewa lam uta a halin Allah da kanshi ya shaida an bashi littafin amma kuma yana cewa lam uta kitabiya wa lam adri ma hisabiya ya laitani kanat alqadiya wannan ya laitani kanat alqadiya fa yaudara ce ya laitaha kanat alqadiya ina ma da ayi hisabi ina ma ƙarya ne ai da an bashi ne amma akwai matsala amma wannan fa da yake yawo yana cewa ha umu qura'u kitabiya ku duba ku karanta littafi na saboda ya san abu yayi kyau a ƙarƙashin wannan jama'a dole ne mu da ke da'awar ahlus sunna wal jama'a alal manhaji salafi a Najeriya da mu ke wakiltar da'awar Muhammad ibn Abdul Wahhab wa hadha fakhrun wa sharafun ko kaɗan babu na ƙasa ko ina ka tsaya ka ce mu wahabiyawa ne inda mai magana yayi saboda ka san zaka bashi ansa duk abin da ya faɗi zaka iya bashi ansa haka za ta yi sai an yi karatu zaka iya zuwa ko ina ka ce mu in izala ne saboda ka san cewa duk abin da za a kawo zaka iya bada ansa ashe babban abu shine ne dole mu tashi bayan muna karatun fiqh da aqida mu rinka koma muna karatun tarihi na da'awoyi ba kawai mu zauna haka su da bamu san tarihi ba yin shekara biyu da ta wuce fa da daddare muna hira a masaukin alhazanmu na jihar kaduna a makka fa kawai sai wani yana cewa ai yahudawa ne da turawa mulkin mallaka suka je suka haɗu da yan gidan sarki su'ud suka kwace mulki a hannun sharifai jikokin manzon Allah shine aka dasa waɗannan su'udawa da waɗannan wahabiyawa na ce mishi kai ya ce eh matso kusa ana karanta wannan tarihin sai ce malamin shi ne gaya mishi a jami'ar bayero sai na ce wane ne malamin ka a jami'ar bayero kuma da wani littafi ya dogara a shi ba son jariya na ce mu kuma ita ta kawo mu kaga matsala ta faru kai baka shirya jariya ba ka ballo wannan magana na ce kawai ta faɗa ne mu yadda sai ka na ce wallahi ba inda za ka ji yayin yunkuri na ce mishi a kai ka san da ƙarfi ne ne maka kwanduwa dai ba za ka motsa ba ka natsu ka faɗa to ka bari in yarware maka wannan magana da ka faɗi ita ce yahudanci na ce mishi ni da wahabiyu ne ni illan da ka ganna da wahabiyu ne don haka duk abin da ya gane ka game da wahabiyanci ka min tambaya game da shi kuma wannan maganar ina da yaƙini ɗari bisa ɗari a jami'ar bayero ɗin a littattafai ne na orientalist aka karantar da kai ita suna nan an cika su a duk jami'o'in Najeriya manya-manyan littafai ne aka rubuta su da turanci na orientalist su suka rubuta waɗannan tarihi kuma waɗannan da ake gani yau malamai na islamic studies da sauransu da yawancinsu waɗanda musamman ba su iya karatun larabci ba zuwa suke suna karantuwa su wane ne ne su profesa mo abdul ne profesa mo abdul gaba ɗayan tunanin shi tunani ne irin na yahudawa jami'ar ibadan ya zauna gashi nan su ne suka rubuta littafan nan na islamic studies su wane ne su muhammad hijab wanda har ya mutu ba sallah yake ba su wane ne su wannan dattijan nan alkali su bashir sambo waɗannan duk tunanin su tunanin yahudawa ne karatun da suka yi na addinin musulunci a ingila suka yi shi a hannun yahudawa da yahudu ya graduating ɗinka in islamic studies ka gama yin asara tun daga duniya har lahira sai ka tuba ba alheri tattare da kai ko kaɗan to me za ka rubuta me za ka faɗi me za ka amfanar da musulmi a ciki je ku karanta ko ku saurari muqaddima ta ta hikba duk sai da na tattaro waɗannan tafan ne magana akan wannan to ya kamata dole ne ahlus sunna matasa ku san ina ne ina ne authentic islamic source of history ina ne ake tsotso tarihi ingantacce ne nagarta na musulunci amma su waɗannan MO Abdul duk ku rabu da su waɗannan tafai ne aka kawo na Yahudawa aka jibge mana su a cikin labirarin gashi nan tun daga ABU har BUK har ɗan Fodio har ko ina jama'a Federal University of Technology yana lokacin tana Modibbo Adama College an kawo an jibge yanzu da tawaye gari ba a wani darasi na musulunci suna nan sun tara su ɗaki guda jama'a ɗaki guda an tara su an ce ba a ma bukatar su sai da aka jama'a ya kamata ku san wannan da'awa ta Muhammad ibn Abdul Wahab da da'awar dan Fodio da da'awar Izala na daga cikin da'awoyin da aka zalunta sai aka datso sama kawai yanzu da ka zauna da mutum sai ka je ce a to saboda Allah kawai a zo a ce mutane suna musulunci kawai a ce musu kafirai ya ce yaushe aka ce kafirai a to an zo ana wa'azi an ce wanda ya guru da la wanda ya tijjaniya wanda ya kaza wanda ya kaza ta ce amma kai eh ka ɗauko step 3 ne yasa baka ɗauko step 1 na da'awar izala ba ga waɗannan mutanen shi ne abin da muka faɗi makon da ya wuce zaure zaure aka rinka bin su ala gafarta malam kai malami ne duba mana littafin nan daidai ne sai ce a wannan kafirci ne to malam me yasa ba za ku bayyana ba ce za ka kashe mu to malam mu za mu bayyana ya ce to Allah ya sa muku albarka Allah ya taimake ku haka fa aka yi to waɗanda suka yi taurin kai aka ce to a share fage a zo a yi a jama'a ko ku har yanzu babu uzuri an gano barna sai a yi shiru to kaga da yawancin misala ba san haka ba ba san an sai da aka bi duk wani shehi da ke kasar nan sai da aka bi shi tsere tsere a ba shi birnin shi a ce mishi ala gafata malam wannan littafi karatu da ke ciki wannan magana da aka ce wanda ya fi annabawa ya fi manzanni wannan ya fi mala'iku wannan karatu ya yake sai ce a kafirci to malam ku tashi ku bayyana mu da sai ce kai abin akwai wahala ne ba zai bayyana ba to malam mu za mu bayyana haka fa aka yi in ba haka ba kana jin waɗannan koyasin da suke ji Allah ba ya warga ga mutum ba amma an riga duk an yanke musu uzuri haka ga yawanci yan izala ba san haka ba ba yan izala ordinary ba da yawa malaman izala ma ba su san haka ba don galibin waɗanda za ka samu yanzu malaman izala ba sa wuce yan shekara talatin da wani abu arba'in da wani abu sanda aka duk suna can suna tatata kuma saboda aibi da ya tattaru da bahaushe baya documentation babu wannan tarihin babu wannan tarihin yanzu ne mu muke kokarin ya za a samar da wannan tarihin da hausa da turanci da larabci amma sai ka je ka samu wai wani orientalist daga germany wai ya zo ya yi project akan mai akan izala orientalist in ya je duk waɗannan tarihohin in ya samo su sai ya datse sai ya ɗibo na sama ɗin abin da suke kenan to jama'a kun je da Muhammad bin Abdulwahab ya fara da'awa kai ma ka san da haka ake fara da'awa zaka fara ne daga yi wa mutane bayani da kyakkyawar fuskanta da tattaunawa da zai yi bane ka san abu ba daidai ba ka ga jama'a suna cikin shi ka ja baki kai shiru to kuma ba zai yi waɗanda suka san cewa suna samun wata mashiga game da abin da yake barna ne kuma a tayar mu hana wannan abin kawai su saki hannu a hana su ba ba zai yiwu ba ka je duk wata daba da karkashin gada da kasan barayi suna taruwa da masu wayo da sauransu ka je kai kokarin fasa su ka gani kana zuwa za su gudu sai sun tabbatar ka zo da shirin da ya fi karfin su al'amarin yake sau da haka jama'a dole ne ku sanya ake da'awar sannan ku shirya wa kalubalen da za a je muku Allah madaukakin sarki ya taimake mu bayan da muka ji ɗimbin ilimin da ke tattare da sirranta da'awa da kuma hikima da kuma yanayin da ke kai a sirranta da'awa wato ba kowane yanayi bane kenan ko sai malamin ce al-mawqifu sani matsayi na biyu ma ba nastafidu min sabqi khadija radiyallahu anha radiyallahu ta'ala anha bil islam wacce fa'ida ce za mu amfana da ita game da rigayar da Khadija ce a cikin addinin musulunci Khadija mun ji cewa ita ta fara shiga addinin musulunci kafin kowa wacce fa'ida za mu samu game da haka kaji da malamai suke aikin su fa malai ce awwalan nalhazu anna awwala man wujjihat lahu ad-da'watu al-islamiyya huwa imra'a a nan za mu lura da cewa farkon wanda aka fara fuskantar da kira na musulunci wanda aka fara fuskantarwa mace ce mace aka fara fuskanta da da'awa ta musulunci wa hiya khadijatu radiyallahu anha ita ce khadija Allah ya kara mata yarda thumma kana khadijatu radiyallahu anha awwala man istajaba li hadha ad-din wa dakhala fil islam sannan kuma ita khadija Allah ya kara mata yarda ta kasance farkon wadda ta fara amsa wannan addini ta shiga cikin musulunci wa hada ya'ni wato wannan na nufin anna awwala man da anna awwala man dakhala fil islam imra'a farkon wanda ya fara shiga musulunci mace ce kun ji jama'a farkon wanda aka fara wa da'awa mace farkon wanda ya fara amsawa mace farkon wanda ya fara shiga addinin musulunci mace malam yace hadha sharaful azim wannan ɗaukaka mai girma sharaful badi'i bi tawjihi da'awa darajar fara fuskantarwa da wane da'awa wa sharafus sabaki fil istijaba da kuma ɗaukaka ta rigaya zuwa ga amsa wannan kira arada Allah subhanahu wa ta'ala an yakuna min nasibil mar'a Allah a cikin nufin shi ya nufi cewa na da gaske rabon mace ne thumma yatba'u hadha sharaf al-azim sharafus sabaq sannan kuma wannan ainihin wato abin da zai biyo bayan wannan ɗaukaka ita ce ɗaukaka ta rigaya ita ta riga kowa bayan amsawa ita ta riga kowa don ta iya yiwa da a fara kiranta amma a tsaya ana ta jayayya da ita har a tsallaka a kira wani wani ya riga ta amma a nan ita aka fara kira ita ta fara amsawa ita ta fara shiga sai malam yake cewa to wata ɗaukakar da za ta biyo baya sai ce sharafin akhar wata ɗaukakar daban kuma wa huwa sharafin nusrat rasulillahi sallallahu alaihi bayan ɗaukakar shiga addini da karɓawa da bin addini ga kuma ɗaukakar taimaka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da wata ce da ta karɓa kuma ta riga kowa sai ta noke sai ta tafi ta yi ita kadai amma sai ta fito karara ta tsayawa annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka fa awwalu man nasara rasul sallallahu alaihi wa alihi sallama huwa khadija farkon wanda ya fara taimakon manzon Allah shine khadija radiyallahu anha عندما بشرته a lokacin da tewa annabi sallallahu alaihi wa sallama bushara da yake miji da bushara ta faranta mishi rai ya zo yana makyarkata yana barin jiki gaban shi na faduwa yana cewa ku lullube ni ku lullube ni lafiya yake ina ganin aljani na gani kada iskokai su taba ni kada in haukace sallallahu alaihi wasallam abu na farko sai ta faranta mishi rai ta saki fuska madadinta ce aljane ta rasa ina ma kallabinta yake ta fice gidan da gudu ya ga aljani ta tafi gida ta ce ya motsu a'a nan sai ta fara faranta mishi rai sannan wa ma'anatu ta sanya mishi natsuwa an gane wa hawwanat alaihi ma jara lahu fil ghar ta kwantar mishi da hankali ta nuna mishi saukin abin da ya faru a cikin kogo madadin ta ce to ya aka yi ice dai bai buje ka ba jiyon da ke kai bai taba ka ba tan Allah ya kyauta to amma ni gidan mu zan tafi a sai ta kwantar mishi da hankali wa akhadhathu ila ibn ammiha amma da ta ga al'amarin ya fi ƙarfinta sai ta ɗauke shi ta kai shi wurin ɗan babbanta warakatu ko warakata ibn naufal warakata ɗan naufal wa bil idafati ila ila hadha sharaf to in ka haɗa waccan ɗaukaka da kuma wannan ɗaukaka aidan sharafin rada za ka samu ɗaukaka ɗaya biyu uku to ga ta hudu la yaqbalu la yaqillu anhu ahammiya wannan ɗaukaka ta hudu ba ta da ƙarancin muhimmanci game da wadda ta gabata wa huwa sharaful mautu fi sabilillah ita ce darajar rasuwa a tafarkin Allah nan ma mace ce ta fara yi mace ce shahidiyar farko a musulunci fa awwalu man mata fi sabili hadha din hiya sumayya bint khayyab sumayya dar khayyab ita ce farkon ha wadda ta fara ainihin wato mutuwa a wannan addini ummu ammar uwar ammaru dan yasir radiyallahu anha Allah ya kara mata yarda allati amanat wadda ta imani da annabi wa uzzibat aka azabtar da ita li ajli imaniha saboda imaninta hatta qatalaha aduwullahi abu jahl abu jahl har ya ta azabtar da ita har sai da ya kashe ta fa kanat awwalu shahidatin fil islam sai ta zama ita ce farkon wadda ta fara yin shahada a musulunci kun ga mace ta fara shiga addini mace ta fara imani mace aka fara fuskantarwa mace ta fara shahada a wannan addini an ce fama za bakiya lirrijali ba da zalika wacce daraja ta rage wa mazaje kuma bayan haka ayyuqalu inna hadha ad-din la yuqimu lil mar'ati i'tibara yanzu ya dace a ce wannan addini bai kula da mace ba bai daraja mace ba wa hiya awwalu man du'iyat ilayhi ita ce farkon wadda aka fara kira kuna jin wannan addinin da ya zo a hannun turawan yamma za su kirayi mace macen da suke ganin darajarta ba ta wuce a ɗauke ta a mai da ita air film ka biya bukata a jefar da ita macen da bata wuce a yi tallan sabulu da omo da ita ba in ta tsufa a jefar da ita yanzu kuna jin wannan addinin ya wulakanta mace kenan addinin da madadin a ce a dubi mazaje a fara musu talla sai aka fara wa mace talla alaysa albad'u bil mar'a tashrifan laha fara da'awa da mace wannan ba daukaka bace ga mace alaysa sabquha fil istijabati aidan ta'kidan li hadha sharaf sannan amsawar da ta yi ta riga kowa amsawa har wa yau wannan kuma ba wata ainihin daukaka bace wa isbatuha aidan wa isbatuha annaha jadiratun bihi da kuma tabbatar da cewa ita ta dace bihi wa isbatan annaha jadiratun bihi da kuma tabbatar da cewa ita mace ta dace da wannan ɗaukaka ta dace da wannan daraja ta dace da musulunci wa annal mar'a kama annaha kanat mustahiqqa lis-sabaq fil khitab kuma ita mace kamar yadda ta kasance ta cancanta a wajen magana ta rigayi kowa a fara da ita fahiya aiban tasbutu haka ne jidaratiha bi kauniha awwal mustajib mustajib kuma ita mace hawaye tana tabbatar da cewa bayan ta ainihin wato samu darajar an fara kiranta wato jigajiganta ko jaffanta suna tabbatar da cewa ita ɗin bayan ta karɓa ta amsa ɗin kuma za ta wanzu a musulunci wato kun gane da wannan magana take nufi yana haɗa tarihin khadijatu kubra da tarihin sumayya ita mace ɗin in ta karɓa duk da ana kallon ta mai rauni wahala za ta iya sa ta bari ko a wahalar musulunci ba ta sa mace ta bar musulunci ga mace ta fara karɓe sannan mace ta fara amsa mace ta fara shiga an fara azabtar da mace sakamakon haka ita ta zama shahidiya ta farko wato za ta tabbata akan imaninta ko kun fahimta malai ce sun makaunuha awwala nasirin lil rasul sallallahu alaihi wasallam sannan sai kuma kasancewa ta farkon wadda ta fara taimakawa manzo Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama thumma ba'da zalika shurrifat bi kauniha أول من يلقى الله سبحانه وتعالى لأجل هذا الدين sannan aka sake ɗaukaka darajar mace da kasantuwar cewa ita ce farkon wadda za ta fara haɗuwa da Allah a matsayin shahidiyar wannan addini yakfi hadha burhan burhanan qati'a wannan hujja kadai ta isa yankakkiya ala anna al-mar'a anna lil mar'ati al-makan mace tana da ainihin matsayi ar-rafi'il karim mai ɗaukaka na mutunci fi hada dinin islami a cikin wannan addini na musulunci matsayin mace yana da ɗaukaka ɗaukakar ta mutunci a cikin addini wa yakfi fihi raddan ala man yaqulu kuma wannan ya isa mai da martani ga wanda ke cewa innal islama shi musulunci in taqasal mar'ata wa hatta min makanatiha ya nakasa mace kuma ya kwashe mata darajojinta wannan raddi ne ga duk masu faɗin haka abin takaici waɗanda suke faɗin haka a yau da yawa daga ciki akwai musulmi a ƙasashen larabawa da sauran ƙasashen duniyar musulunci ƙasashe irin ƙasashen masar da ƙasashen jaza'ir da ƙasashe irin su tunisia da ƙasashe irin su ainihin wato syria ai sai ka samu balarabe yana rubutawa da hannun shi cewa addinin musulunci shine addinin da ya tauye mata haƙƙi a yau sai ka samu a ƙasashe irin namu matan da daraja da martaba ta sa aka haife su a ɗakin aure mai mutunci a yau su ne za ka ga sun fito suna faɗin ire-iren waɗannan kalmomi Allah madaukakin sarki kiyaye al-mawqif salif matsayi na uku juhudu abubakar as-siddiq fi da'wa bayan nan sai kuma ƙwazon abubakar ne siddiq game da ainihin da'awa a nan ana son a nuna maka ƙwazon da za a samu mutum ɗaya ya yi ya gari ya zama sadauki ɗaya amma tamkar da dubu wajen yaɗa da'awa ta addinin musulunci ma'ana don kaka je ka samu kanka a wani tsurkukin ƙauye ko a wani gari ka ga kai kaɗai ne ka ce ba wani tasiri za ka iya bari ka ja bakin ka shiru a'a a wannan yanayin za ka dubi me ya kamata ka yi kuma yara ya kamata ka yi shi malam ya ce abubakar ne siddiq radiyallahu anhu allazi aslama ala yadayhi khamsatun min al-ashara al-mubashshirin bil janna abubakar ne siddiq a hannun shi mutane biyar daga cikin waɗanda aka yi bishara aljanna suka musulunta kama sabaq kamar yadda bayani ya gabata wa huwa fardun wahidin mutum ɗaya ne lakinnahu kana nashiqan fi da'wa sai dai yana da karsashi da kazar-kazar a wajen da'awa ila Allah subhanahu wa ta'ala zuwa ga Allah mai tsarki da ɗaukaka faqad kana awwalu man da'a ila Allah min ummati Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallama yana daga cikin farkon wanda suka fara kira zuwa ga addinin Allah mimma yadullu ala anna al-fard al-wahid yumkin an ya'mala wa yad'u wa yuhaqqiq al-kathira min an-nafa wanda wannan ke nuna ashe mutum ɗaya zai iya ayyuka da yawa ya iya da'awa da yawa ya iya tabbatar da amfanoni masu yawa وهذه الدعوة الفردية تولي إلى الدعوة تمتن بدا التي يغفل عنها كثير من الناس na daga cikin nau'in da'awar da da yawa daga cikin mutane suke gafala za ka je ka samu mutum ya dawo ya kammala makaranta madadin ya zai fara da'awa a inda ya samu kanshi sai yana jiran wasu yana ya taho sai an haɗu a masallaci ko kuma mutum ya ta kunci ya ta kunkuni wai dan menene su yana suka ki tahowa sakamakon kin tahowar su gashi nan an kasa cin nasara ko kuma an kasa fara da'awa ko kuma duk abin da ya taso na matsala sai ce to an bar mu kadai ba dole ne mu samu matsala a fagen da'awa ba amma da su wani da su wani da su wani a'a a musulunci mai da'awa daya yana zama kirarin da bahaushe ke cewa kai kadai gayya a nan abin da ake nunawa shine irin wannan adda'awatul fardiyya na daga cikin nau'in da'awa da da yawa mutane suka ainihin gafala da ita ita ce kai kaɗai ka je ka samu mutum kai sallama da shi kai kaɗai ka ɗauki babur ɗinka ka tafi asibiti da la'asar kai kaɗai ka je ka samu wani ƙauye ka zama musu kai ne limamin su kai ne malamin su ko kun fahimta musamman dai a wannan zamani da yawanci wai abin da suke gani yaya za a yi nasara in ba a zo an tafi tare ba sun kasa fahimta cewa a haɗu a tafi tare ɗin ba shi ne sirrin nasarar ba shi sirrin nasarar shi ne tsarkin zuciya da kyautata manufa da yi don Allah kuma yin hakan shi ne yake nuna an haɗu ɗin ku gaya mini wace ƙungiya ce a nan a Najeriya yau ko a ɓangarorin duniya ko ina da suka haɗu don su da'awa akan wata manufa wadda a yau ba su koma suna ya junansu raddi ba a yau ba su koma suna kafarta junansu ba babu ita kowace iri ce a duniya yau sun rabu sannan ka duba a nan najeriya don haka abin da yake wajibi shi ne in ka samu kanka a inda ka samu kanka ka duba menene za ka iya musulunci fara daga haka wani ya ce za ku yi taron madalla sai ku tafi tare malam yace fa asasu da'wa wa bidayatuha huwa ad-da'watu al-fardiyya allati la tukallafu shay'an malam yace asalin da'awa dai da farkon da'awa to ita ce da'awar mutum guda wadda ita ba ta kallafa komai ba wani taklifi da take kaga dai ta ba ta bukatar sai an samu masallaci sai an samu makaranta sai an samu kayan aiki sai an samu kaza a kai kadai ne kawai za ka tafi masallaci ka za ka je ka shiga ka tsaya bayan sallah za ka tashi minti biyar kai musu wa'azi ka gaba ina fata an gano malai yake cewa wa inna ma taqudu ala taqumu ala istifada min al-liqa'at takan tsayi ne akan bayar da fa'idoji wajen haduwa su wani su taru gari ka ba za ka zo ka same su amma ka ce kai kana tare da wasu jama'a ne sai su jama'a su ce su suna ganin ba su amince da kaje ba dubi wata shekara da ka samu wasu ƙungiyoyi kawai suka kafa dokar cewa bana babu wanda zai tafsiri a cikin ƙungiyarsu kawai me yasa a'a kawai doka ce kawai daga ƙungiyar ta tashi da watan azumi ne kawai bana babu wanda zai tafsiri shikenan dole masu sauraren tafsiri daga cikin ƙungiyoyinsu sai suka taho zuwa gare mu mu da muke fardiyun shikenan tun daga wannan lokacin kuma suka yi ta kokarin su janye jama'ar ta koma wurin su ba su iya ba wanda ya faru a 1993 in ba na manta ba ko 1992 93 na shi zato haka siddar kungiyar jama'atu izalatu bid'a wa qamatu sunna tace bana babu inda za a yi tafsiri a ƙarƙashin ta muka ci gaba da sanar da tafsirin ne har wani ya zo same mu ai kungiya ta ce ba za a yi tafsiri ba ce a ai ba doka ce ta mu ba tana magana ne da yan kungiyar ta yace haka ne nace mu ba yan kungiyar ta bane yace eh to gaskiya kenan duk inda yan kungiyar suke marmaraci kaji dogon bauchi daurawa sabon gari duk sai suka yi ta tattarwa suna tawa wurin tafsiri na shikenan da an hana su zuwa la tasma'u li hadha alquran wal ghawili saboda haka sai dai aje a ce musu yau kaza yace sai su ƙara kyama to yau tun da ba inda za su je nasu din sai suka taho idan suka taho kuma suka je wa kulluwarsu da shekara ta dawo kace kungiya za ta yi tafsiri kuma sai mutanen nan suka ki komawa sai kuma aka dawo ana ta ce mutane bana fa kun Allah fa hal kafir to me ya faru ina rufe tafsiri na ashirin da biyar ga watan azumi ya ga ya ga sami ni don Allah wai in sanarwa in na rufe na tafsiri don Allah mutane su je kungiya ba ta rufe na ta zama cewa ni ba inda aka sanarwa cewa jama'a sai na tafsirin sai suka je da kansu eh ima na abin su wanda ya ga dama daga nan tashi tafi gidan matan su ko kuma ya je tafsirin kungiya ko kun fahimta jama'a galibin abin da yake faruwa idan har da ku yi a hankali ba in kuka ce sai kun haɗu ɗin fitintunin da suke ta faruwa cikin ƙungiyoyin shi ne zai ta biyo baya sun sa yanzu sai ga malaman islamiyya za su kafa ƙungiyaye ƙungiyar malaman islamiyya ƙungiyar matasa masu wa'azi su ne shabab ƙungiyar matasa masu karantar da haddar ƙur'ani duk ku gama wannan sai ga wata matsala ta shige muku amma kai abin da ake cewa in har kai da'iya ne dama kai ba ka da barnamaj ne ma'ana dole ne ya fito sai ya ɗebi fasinjoji da ya ɗebi fasinjoji sai ce to tafiyar nan ana so a yi nasara sai an samu wasu motoci da za su je wannan wurin da zai je su tashi tare su tafi tare wanda shi ne tarwan daga kaduna za a je sokoto an cika musu mota amma yana jiran sai ta biyu da ta uku da ta biyar duk sun cika sannan su tafi don ba haka ba za a yi nasara ba haka abin yake koko ya kuskure ko kuma ka ce lallai bai shirya a matsayin shi na direba ba ko dai bai san hanya ba ko dai na jin tsoron hanya shi kadai za ka in dai ka shirya ka haddasa qur'anin da gaske ka shirya ka iya tajwidin da gaske ka shirya ka iya tafsirin da gaske me yasa za a ce kai ɗin in ka zo ka kafa makaranta ba za ka yi nasara ba sai wani da yake karantar da hadda a wata makaranta ya zo kun haɗu an sa wa sunan ƙungiyar ku ƙura'u ko hada'u ko rahmaniyuna duk nan kuna ɓata kanku lokaci ne yana nuna ba ku san inda za ku je ba kuma ba ku da manufa in waɗannan shugabannin duk suna da matasa a yanzu ko su da suka fa kungiya ba amma za su kafa kungiyar malaman islamiyya su da suka fa kungiya ba amma za su kafa kungiyar masu kaza hatta irin wannan wani kungiya da za a ce kungiyar proprietors na masu makarantu sun kafa private school ko za ku zo ku kafa wasu ainihin association na proprietors menene ne kake bukata a wurin wannan kungiyar wanda za ta iya samar maka wanda kai kaɗai da za ka iya samar wa kanka ba sai ya nuna dama makarantar ka ba makaranta ba ce yanzu AD da za ta yi ramin da sai da university mai digiri sai ya kamata kowa ya fahimta da'iya ya kamata ya zama yana da istiqlaliya wajen tunani mai da'awa ya kamata ya zama yana da kaɗaituwa wajen tunani sannan yana iya withstanding duk matsalolin da za su taso mishi kuma yana iya amsa duk ƙalubalen da za a fuskante shi da shi amma yana ga sai an haɗu da wani sai an haɗu da wani sai an haɗu da wani wani da ba shi da cancantar yin da'awa kenan a wannan garin ko a wannan wurin ko a wannan zamanin ko a cikin irin waɗannan mutanen za ka an tura ka abuja za ka yi tafsiri amma dole ka samo wani wanda ya zauna a gefenka wanda in an rubuto takarda da turanci shi zai karanta maka idan kai bayani da hausa shi zai biya ya faɗa idan mai musulunta ya zo zai jin hausa kai ka faɗi da hausa shi wancan rikita ya faɗi da turanci abinda wancan mai musulunta ya faɗa a faɗi maka sannan ka ba shi amsa ya nuna baka cancanta ka yi da'awa a abuja ba baka dace ba sai a tura ka ƙauyen ku can ka biyar da in kai magana kowa na fahimta in kowa maka magana kana fahimta haka mata ku gane wannan shi yasa dole ne a cikin harkar da'awa lallai ne da'awa ya bada muhimmanci game da lughatul da'awa sannan mas'ala ijtima'iyya ya ya zamantakewar mutanen wurin take amma in kana ganin har sai an haɗo maka da wani da wani da wani da wani da wani da wani shi yasa ni ina cewa kuma ina sake faɗi har yanzu kuma akan haka nake babu sauyi dukkan wanda yake ganin da'awar shi ba za ta yi ta karɓu ba kuma ba za ta yi ta yaɗu ba sai in ya jirgina da ƙungiya kaza ko sai in ya jirgina da wani makamancin shi ko irin shi dalili ne akan cewa bai cancanta ya da'awar ba domin da Allah ya tashi turo annabi sallallahu alaihi wa sallam ya turo shi ne ala fatratin min ar-rusul wa kaifa bihalika idza wajadta nafsaka ala fatratin min ad-du'ati أهذا يدل على أنك لا تقوم بالدعوة الله يطور النبي صلى الله عليه وآله وسلم kamar yadda shi annabi ya faɗi a hadisin musnad al-imam ahmad annabi yace tsakanin shi da annabi isa babu kowa tunda Allah ya ce annabi isa ya dauke shi ba sake samun annabi ba ka karanta hadisin abdullahi dan abbas wanda ya samo shi daga salman al-faris yace a lokacin nan duniya ta gama lalacewa kaf yace illa baqaya min ahlil kitab sai ɗan tsirari daga cikin kiristoci da yahudawa waɗanda hikman nana ne ɗan kaɗan ne akan yatsu duk duniya ta ɓata annabi ya zo shi kaɗai kai yanzu sai annabin ya ce al'ulama warasatul anbiya sai kawai gari duk ƙasarku an lalace sai ka tayar da gyara ta sai kana ganin ba zai yi ka iya wannan aikin ba duk garin an lalace sai kai kadai duk ƙauyen duk masallacin sai ka lura cewa wai tun da wane da wane bai baka haɗin kai ba a lokacin duk wanda yake malami ne na malaman nasara ita da sarauta sai da annabi ya rubuta mai takarda kakkaf ɗin su ba wanda ya rubuta wa annabi ya ba shi goyon baya akan abin da yake akai Hirakal da yau ya yaudari mutanen shi ne ya nuna kamar zai musulunta da ya gina su yadda ba sai fasa sewa sarki habasha na najashi da ya musulunta ɗaya imanin nashi yau a turance ta yi ina nusra abu nusra annabi shi kadai ya tsaya amma kaga najashi malami ne a cikin addinin shi inda ya fito ya goyi bayan annabi sallallahu alaihi wa sallam an tafi tare ba sai a ce da aya za ta fi karbuwa haka yanzu mutane suke ta kunkuni in ka ce duk malamai nan a zariya sai kowa ya ce to ai albani ne ya gida da goyon baya sai gida da goyon baya ai ne wai don haka da'awar shi shi ba ke nasara ba to yaya shi kai da baka ba albani goyon baya ba shi da'awa albani ke nasara sai ba ka da cancanta kai da'awa ne kai ka koma aji ka zama malamin aji amma duk wanda zai tara jama'a ya fito ya tunkari duniyar shi da zamanin shi da al'ummar shi to wannan shi ya fito da aya in ka san kai kadai da za ka iya yin wannan aikin ba ko ma ka buɗe ajin hadda yan mata su tare ko ta haddatar da su qur'ani suna tafiya ɗakin miji amma in dai kana son ka gyara yanayi ka gyara atmosphere game da siyasa game da tattali game da rayuwa ka fito fagen da'awa kar ka taɓa tunanin wai dan wane bai zo ba da'awarka da za ta yi nasara ba ko kuma ka samu somuwa ne matsala ta zo maka ne saboda wane da wane ya ƙi baka goyon baya duk duk mutane da ake yawan zariyar nan da cikin gari da ko ina abin da suke ƙirƙiri ke amma abin da za ka ce me ya hana su su haɗu gaba ɗaya in suka haɗu gaba ɗaya su nasara sai mutum ɗaya rashin haɗuwar shi da su shi kaɗai ya hana su nasara su haɗu mana sun kai su dubu ko da kai su dubu ba sun kai su dubu sun fi sai da haka duk wanda zai tunkari da'awa ya iya bambance tsakanin kasantuwar ka kai ne da'awa ne da kuma malamin aji yanzu wannan lokacin duk waɗanda suka karambale suka shiga fagen mu na da'awa zuri-zuri suka rinka da suka ji an ba da sunan su za a kama su duk wanda ya ji an ba da sunan za a kama shi bai sake limantar sallah asuba ba dan ka ajiye yana gari sai ya yi saboda ne malamin aji ne sai ya ɗauka da ya ji muna cewa kada a zaɓuwa ne sai ya ɗauka kalmar da sauƙi ne sai ya ara sai ji ma ya faɗa sai aka ce a sa sunan shi za a kama shi za a kai shi SSS a Abuja suke nan bai sallah zuwa sai ce ladan ya ce ya ɗage karatu suka adira ko ne yasa saboda za a zo a kama shi an biya nan ke amma mu yawan mu muke ko ina to in ka sallaka shirya a mai da'awa ba to ka koma a mai daka bawa kawai ka zauna a aji kai ta karantar da mata suna sayyidin ilirabi sayyidin tajwidi ya haddace shaɗiriya ka mutu a nan amma in dai za ka fito don gyaran al'umma da tunkarar zalunci da ƙoƙarin tabbatar da adalci Allah ba abin da ke baka tsoro duk abin da ya faru da zai firgita ka ba ko kun fahimta sai da aka ku dubi annabi sallallahu alaihi wa duk abin da ya faru ba ya firgita shi sannan ba ya paniki ba ya hayaniya systematically duk abin da ya faru sun fito ana ta kwaramniya an ji ihu ya gan shi shi har ya dawo daga yamma wata lafira kar ku ji tsoro ku koma kowa ya bacci an gama da shi sunan suna ta hayaniya maza ana ta kulli da mujirai ba amma je gurin ba shi ku har ya je ya dawo ya ba ta an gane saboda haka ya kamata duk wanda zai da'awa ya san cewa kawai Allah ne ubangijin shi kuma ka shirya wa duk halin da ka samu kanka kana su amma wai a ce wai kai daga kaje za a kama ka sai sai ka gudu to can da ka gudu kuma gudun da kai nan gobe dalili ne a kan ne sun gano ai da an ce za a kama shi sa zai karfe biyun dare su manna takarda a buga stamp a sa hoton ka duk san da kake so su firgita ka ka daina wa'azin ka ko ta matsala ba sai a zo a buga takarda a kofar masallacin ka tsakar dare ba kana fitowa sallah a zuwa ka ga an sa wanted wurin nan ba za ta yi asuba ba sai a huku kafin da zai gama wayewa kawo ta fatasko ko kuwa so ya kamata ku shirya jama'a Allah ya kiyaye sai da haka gashi nan malam yake cewa fa asasi da'awa وبدايتها هي الدعوة الفردية التي لا تكلف شيئا أصل دعوة ديكينا شيء دعوة يبدا ذات زنا تمتم بذات يبدا بات يبدا وتنقل بات كلف كومي إنما تقوم على الاستفادة من اللقاءات لقاء شيء كوي sai ka yaya ka ce ɗalibai su taru a gari ka ba kana nan zuwa ɗalibai su ne same ka amma kana karkashin kungiya kaza sai ce sai an shirya kaza sai an shirya kaza sai an shirya kaza sai an shirya kaza ina fata an gane wal ziyarat da kuma ziyara wal muqabalat da kuma muqabalat a je a haɗu a tattauna ya tahaddathu fiha fardun ma'a fardin mutum guda zai zauna tare da mutum guda wa ya'ridu alayhi ad-din bi hudu'in ya gabatar mishi da addini a natse wa infiradin a cikin kadaita ya tihu majalan lil hiyar ya ba da dama ta tattaunawa don kai kadai aka ganka amma kun je ku ɗari biyar ya da ka ba da damar magana ba don za a ji tsoron ku suna ba ta an gane wal akhd wal ata sannan da kuma karɓi da kuma bayarwa ba'idan an mu'assirat hakan zai sa a yi nisa daga duk wani abu da zai tasiri dangane da hana da'awar awul awa'iq ko abubuwan da zai tarewa da'awar al'ukhra ma'ana duk abin da za ka bayar kai tsaye za ka bayar duk abin da za ka karɓa za ka karɓa kai tsaye duk wani abu da zai tasiri na hana ka da'awar ba zai taso ba misali yanzu uwar kungiya ta karɓi kaza daga sama sai ta aiko ta ce ya na an tsaye da kai daga wa'azi kakka kuma din da ya faru kenan wajen 2005 da malam ya haya haifan ayola wa'azi ya kai akan mataimakin shugaban kasa da yadda ya ɗaure wa kafiran adamawa gindi suka yi ƙarfi suka sami kuɗi suka da suna cin mutuncin addinin musulunci da musulmai kalma ce ya faɗi wadda kalmar duk inda na kewaya a garin labarin da ake nace kai ku kawo min kasar ɗin har na gama jin kasar ɗin ni ban ji maganar ba sai na tambayi wani wai menene ya faɗi ne nayi aka ce baka ji da yin zan kawo ma kasar ɗin nace an kawo min wanne da aka ya sake sami sana ji wannan baka jin da yake ce a cikin ka ba mu kunya ba nace na ji to sai ni ce ai kawai fa kalmar da ya faɗi kenan ya ce a tiku namu ne kai jama'a ku min kara ku ce a tiku namu ne jama'a suka ɗan shi jama'a ku kara ku ce a tiku namu ne it's a lower voice wai suka ɗan jin kamiliya suka ce a tiku namu ne sai ce a tiku ka ba mu kunya ka goyi bayan arna sai da aka yi wajen minti biyar ana kabbara wai wannan magana ce aka lancin wannan magana ce ya faɗi fa shi ne sai atiku ya samu iyayen ƙungiyar can sama tun da yana rike da su su malami su sambo yace to kun tura yaron ku ya je can yana zagin magarin mu da shekara ta ke kai sai aka ce to shi kenan ya ya haifan ba zai tafi yana karatu ba akai akai aka ce a ƙungiya ta yi kwana da shi zai tafi jagalada zai tafi kaza zai tafi naija zai tafi sulaija amma fa da'awar ta karɓi ba a taɓa samun da'awar da ke ƙarfi ba tun daga da'awar mujib da adama shekara ɗari biyu a adamawa irin yadda da'awar shi ta karɓi don mutane ke kaiwa tun daga nobi da mai a ƙarshen adamawa in ka tafi wajen kudu hakan ka buga arewa tun daga ganye da jada matasa wasu a kekuna suke tahowa daga ƙauyuka mafi nisa matan aure in aka tashi karatun sai ga mace dubu sun yi layi sun kashe mudura na ba suna tafiya gidajensu rayuwar ta ya karfi amma saboda su yusuf sabda sun karɓi kuɗin a ciki kawai sai aka yi gari kawai sai suka ce ba zai je ba da haka aka rusa da'awar me yasa saboda ba adda'awatu fardiyya ba ce sai sa da zai yaro tafi shi kada shi kenan sai suka kwana da suka ce sun koma da shi su laita sai da'awar ta koma a wani dan masallaci a wasu yan mutane shi kenan aka ga kawo Abdullahi Pakistan ka je ka ga ko sahu biyu na masallacin baya cika sahu biyu baya cika aka ga wannan bai ba aka ga kawo Abubakar Jiro ka je gani sai dai wannan wa'azin da za a kai na Abu Jigarya shi kenan amma nan zai zai tsaro tafsiri na ayoyi da ayoyi ayoyi da hadisai ayoyi da maganganun malamai shafi kaza jini kaza hadisi kaza lamba kaza lamba kaza a je a tattauna matsala mutane sun karɓi da'awa amma aka rubuta ta saboda ne saboda ba da'awa ce fardiyya ba ba da'awa ce fardiyya ba ya ci gaba da abai shi kadai amma dole sai karkata ya tafi inda suke so kuma suka kashe da'awar tashi daga nan kenan yanzu can ma ana kaɗa mai ƙararrawa da ya saba ya ce mishi ne ya ce mishi to nan kuma ya tafi kagara in haka za ta talla shi haka za ta talla shi kwanoni har daga ƙarshe ka tsofa shi kenan sai ka ga me ka amfana da shi me da'awarka ina ɗalibanka har mun fara tunanin yadda da'awar ke ƙarfi haka a yola a adamawa da taraba to ya zo a kafa makaranta kai har na je na same shi ni da shi na ce mishi wajibi ne ka bar duk inda kake ka dawo garin nan za su gina maka gida za su yi maka duk abin da kake so ka sa musu tafsiri kwana biyu a mako sauran kwanaki ka ci gaba da harkokinka za su baka gida za su baka komai amma sai aka zo kai sai a kashe da'awar a yau ba da'awar abdurrazak haifan a adamawa a tuku ba shi da tasiri a adamawa yusuf sambo ba shi da tasiri a adamawa an yi jirgin kiro an yi haihuwar guzuma sharri na adamu da'awa alfardiyya ina fata an gani abin da ya faru kenan don haka ina tabbatar ma da yanzu ina ce maka babu wata da'awa da take da tasiri kaf a cikin garin yola da adama da mu kuskure ba domin ita ke nan da'awar da sai tasiri bayan tahowar dan hoje bayan tafiyar su modibbo adama kaga dai a kasar adamawa izala ba ta tasiri ba dariƙa ba ta tasiri ba ba abin da ya karbu amma wannan da'awar ita abin da suka fahimta sunanta kenan sunna don haka kowa ya taho da haka in ka je adama ka ce ɗariƙa kowa zai fashe in ka ce zala kowa zai fashe amma a sunna to kowa zai zo kuma kowa zai identifying kai da kai cewa shi naka ne kai nashi ne amma an ce izala sai ce a'a wannan warware ne yan cewa ne ɗariƙa ya ce kai wannan suna da wauta haka kun fahimci haɗarin to kar ka taɓa tunanin in ka je za ka fara da'awa sai an gina masallaci sai an yi tanti kaza sai an yi kaza a'a in kuna da zaure a gidan ku fara da shi idan masallacin kana da iko ko na ƙasa ne ka fara a shi kuna ga yau shekara nawa muna da a wannan ba mu da masallaci ba mu da makaranta ba mu da aji ko kwaya ɗaya har yanzu bayan shekara talatin da ɗaya sai mu ne muke ɗan gina inda za mu ɗan fake bayan shekara talatin da ɗaya amma duk inda ka shiga in ka fita daga garin nan ban da garin nan duk inda ka je ana daukan cewa wata cibiya ce muke da ita yadda yake girmanta bai gaza girman pentagon ko kuma white house ba duk wannan karatun da muke yanzu gaje kace a rumfa kwano ne wani ma sai ne mu karyata ka yayi shakka ma ka santo ka kana cikin mu ne ya kamata mutane ku san waɗannan abubuwan na faɗe su ne ba don kuma don in yi magana da ku kai tsaye kowa ya fahimci me ake nufi ba dai in ce nune wane ko nune wane ko makamantan haka ba amma na son ku yi abin kyakkyawar fahimta ne da kuma sura ingantacciya Allah madaukakin sarki ya taimake mu dan haka sai malam yake cewa hadhihi da'watu fardiyya ita wannan da'awa ta mutum guda allati yumkin an yaquma bihal kabir wa saghir wadda babba da karami duk za su iya tsayuwa da ita ar-rajul wal mar'a namiji da mace ويمكن أن تتم في المنزل وفي الطريق كما زي إيه ومن دعورت يو منزل أجدا وفي الطريق هكا أكام هنيا وأمام صاحب المحل التجاري هكا ننقوفر شابو نكاسيانت شابو نكاسيانت هكا إيه ومن دعوة أو المخبر ko a wurin gasa biredi gidan biredi a wasu wasa'il muwasalat ko kuma a cikin ainihin harkokin tafiye-tafiye wato abin da means of transportation wato motoci jiragen sama aufi matar ko a filin jirgin sama aufi khilalil hatif ko kuma mata cikin waya aumin khilalil hatif ko ta ainihin wato abin nan ta wayar tarho awin rasa'il ko kuma ta hanyar aikawa da wasiƙu wa kadin tada'a al-mandubu sami al-faransi wato kun san gwamnatoci na ainihin mulkin mallaka da suke turo irin su gwamnanigga su gwamnanigga ba su suka turo kansu da ya kamata mutane ku gani gwamnanigga sarauniyar ingila yake wakilta a nan don haka shi almanzub ne al'ingilizi ko kun fahimta to irin wannan aka samu yake cewa wa qadista da al-mandubu sani almandur shi ne wakili asani maɗaukaki mafi girma alfaransi na ƙasar faransa fil jazair a ƙasar algeria waqtal istimar a lokacin mulkin mallaka ya kira wani mutum mai suna al-sheikh abdulhamid al-jazair al-sheikh abdulhamid al-jazair ina son ku fahimci jumlar da kyau almandur asani kamar gwamnaligga kun gane shine almandubu sani wato maɗaukaki daga cikin wakilan sarauniyar ingila a najeriya ko kun fahimta jama'a to irin wannan na faransa wanda aka turo ƙasa algeria ya kira wani babban malami na sunna mai suna a sheikh abdulhamid al-jazairi wa qala lahu yake da shi imma an tuqli an talqini talamizka hadhihi al-afkar ko dai ka daina ɗora wa ɗalibanka irin wannan tunani da wannan aƙida wa illa arsaltu junudan li ighlaq al-masjid in ba haka ba zan aiko sojoji da za su rufe masallacinka allazi tanfusu fi jihadihi sumum wanda a nan ne kake fesa wannan guba duddana yadda take akasin mu malamin yana wa'azi ne yana sukar turawan mulkin mallaka ana kyamarsu shi ne shi wannan mandi alfarans ya turo ko ka daina wa'azin da a cikin shi kake fesa wannan guba ko kuma zo a rufe masallacin jama'a kun ji masu rufe masallaci turawan mulkin mallaka ne da wakilansu ba ja ba sheikh abdulhamid sai wannan babban malami mala abdulhamid ya ce al-ayyuhal ko masnu alhakim ya kai wannan hakimi wanda aka ɗora wato bai ce mishi asinu ba maɗaukaki a wanda aka ɗora innaka la tastati zalika ba za ka iya ba fastashata ghadaban sai ya cika da fushi wa qala kaifa la astati ya ba zan iya ba فقال له سيتي إذا كنت في إذا كنت في عرف قال دي النبي من أورم أوري علمت المحتفلين zan iya karantar da waɗanda suka zo bikin auren a nan ka ba za ka hana ɗaurin aure a garin nan ba ni ko ba ka iya hana ni zuwa wa idza kuntu fi ma'atam in na je wurin jana'iza wa azkul mu'azzina waɗannan da suka zo ta'aziyya da jana'iza zan iya musu wa'azi kaga ba za ka iya hana mutuwa ba ba za ka iya hana taron jana'iza ba muka ba ka iya hana ni zuwa kaga tun da ni tun da ni kadai ne da a kungiya nake sai ya je haɗa kai da kungiyar sai ita kungiyar ta hana mun na son ku gane magana ni dai ni kadai ne in na tashi zan fita na ce mata ta zan je daurin aure za ta ce ba ta yarda ba amma na ce kungiya zan tafi daurin aure sai ta ce a'a kungiya tana da karar yau وهذا القرار لا نتراجع عنه ba za a soke shi ba karar din shi ne ba za ka je ɗaurin aure ba an hana malamin ƙungiya zuwa ɗaurin aure an hana shi zuwa taron biki an hana shi zuwa jana'iza don ne don ƙungiya ta je ta yi magana da wancan shugaba haka suke yi ko kun fahimta duk ƙungiyar da kake ƙarƙashinta sai a je a samu ƙungiyar sai magana da ita yanzu abin da ya faru da su musu khalil kenan a kaduna ya bijire kungiyar mutum da dan kungiyar izala da aka je aka zauna da manyan kungiya aka daidaita da su aka yi musu abubuwan da za a yi musu da sharadin su zai su hana shi sai ya bijire yanzu duk in hankali ya kwanta tun daga shi sun samu duk abin da suke so samu tun daga sama har tsakiya shi kenan ko dai ya zai tuba wa kungiya to ya tuba an kashe da'awar shi har abada shi ne abin da suka yi wa Brazza haifar don sai abin da ake so ƙungiya zai yi sai abin da ƙungiya take so zai yi sun kashe dawon shi kenan in ma kuma ya tawaye to a lokacin da zai tawaye kuma nan ne zai rinka yi wa kanshi tufka da yawara abin da da yake yi yanzu kuma zai da yana suka ƙungiya shi ne abin da ya faru da ɗan gungu ya fara gane tun farko babu alkhairi a cikin haka waɗannan malaman ga su duk a zamani ɗaya amma ba a taɓa mu labarin sun kafa wata ƙungiya ba kuma duk fitinar da muke fama da ita na azalaman masu mulki sun yi fama da fiye da haka su imamu ahmad bin hanbali da ishaq dan rawiya da sa abdullahi dan mubarak da sa imam malik kusan waɗannan duk sun yi zamani guda amma me yasa ba su kafa ƙungiya ba su imam malik da su abu hanifa su ne first generation na waɗannan nau'i ba sai su kafa ƙungiya su imamu ahmad da su bukhari duk su taso a cikinta amma duk wanda ya karatu shi ya san ya yi karatu malaman shi sun san ya yi karatu kai sai zai fara da'awa saka yi zai babu wani malamin shi da za a je a samu a ce to shi kenan ɗalibinka kai muna tare amma ɗalibinka ya je yana cewa ka saka mana ƙura a gari ka ba na fata an gane da haka ku gane fa'idar haka amma fa da wahala dan da ƙyar ka ci abinci da ƙyar ka hau mota da ƙyar ka biya kuɗin haya da ƙyar ka yi kaza da ƙyar ka yi kaza da ƙyar ka yi kaza amma fa kana da yanci ya mamakin wata kalma jiya wani ɗan siyasa ne hamshaki a ƙasar da yake gaya mu yace goran da ka ga malami yana da cikakken shiri da mai mulki yace to ba shi da hurriya yace me yasa yace ai cikakken zaman lafiyar malami shine kai ya zama yana da cikakken shiri da mai mulki yace zama kullum suna da sabani da juna yace amma babu fito na fito na umbuga amma dai sam ya ce don annabawan ai gaba ɗaya an turo su ne don su gyara masu mulki dan siyasa ne jijiyar ne yake biyan haka a waya hamshakin dan siyasa kuma idan kun fahimci wannan abin da nake ƙara nuna muku shi ne kana zama rijista ƙarƙashin wata ƙungiya ko yaya ce ko wata munan zamatu ce ya karama ta anguwarku kuma ka sai a dubi sun fara wani aji munan zamatu ɗin sai a sauri a ji a ƙara musu za su je godiya wurin gwamna za su je wurin wane za su je wurin wane idan nan sai a ce a ba ala ga mata mala wannan ai wajibin mu ne ma kaza kaza kaza kaza kaza kaza shikenan bayan kwana biyu sai a ce sai dai wallahi malam an ba mu labarin akwai wani an ce yaron ku ne an ne ta mana rashin kunya to shikenan daga ran nan an rusa da awak dan za ku kira shi ku ce ya daina zai ce shi ko ba zai daina ba daga ran nan kun fara faɗa kenan yanzu abin da ya faru da shi su musu khalil kenan ƙungiyar ta kira shi ya ce a'a ba zai daina ba to shi kenan duk hankali ya kwanta sai a ce to an kore shi daga ƙungiyar a lokacin shi kuma sai fara wa'azi daddal ƙungiya shi kenan kuma da yana kare ta yanzu kuma yana diddaha to zai ga tufka da warara ta faru sai zama kullum sun saka ka a cikin rudani sun hana ka ka zauna lafiya kuma wasu kana ganin nan ne maslaha to malam jazairi dai bari ku ji abin da yake cewa wa idza jalantu fi qitari yace ka ga mun zauna a cikin jirgin kasa allamtu musafirina zan karantar da abokan tafiya wa idza dakhaltu sijna in na shiga kurkuku arshadtu masjurina sai in shiryar da waɗannan da aka kulle wa in qataltumuni idan ko kashe ni iltahabat mashairin muwaqinina shi kenan kun tayar da tunanin mutanen ƙasa ɗan ƙasa kuma su ce me yasa kashe shi to abin da yake akai daidai ne shine amanna bi rabbil gulam su wa khairun lakum ayyuhal muslimin abin da yaji alheri gare ku ya ku waɗannan manya da aka dora Allah ta ta'arradu lil umma fi dinha wa lughatiha ba ruwanku da al'umma game da addinin al'umma da kuma lugar al'umma ku bar al'umma da lugarsu ku bar al'umma da addininsu shine kawai alheri gare ku haka don haka abin da yake wajibi ga duk wani mai mulki shi ma shine duk karar da malamai suka ɗauka da al'umma suka ɗauka ya rage mishi abin da yake alheri shine ja bakin shi shuru kawai damuna ta faɗi a kan shi don haka ya bari kai a jike na fata an gane amma in ya ce zai yi wani motsi wallahi tallahi ƙarshen shi ya zo Allah madaukakin sarki ya taimake mu jama'a nan ce gaba da za kwana insha Allah sai an zo karatu na gaba za a tashi al-mabhath ar-rabi' ad-da'watu al-jahr bid-da'wa bayan da muka ji sirriya a wajen da'awa kuma za mu ji jihariya a wajen da'awa da kuma ainihin fiqhun da ke tattare da haka insha Allah da wannan muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk